بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar asabar ita ce safiyar talatin ga watan rabi'un al'akhir shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'ali wasallam wanda ya dace da lissafin biyu ga watan Nuwamba shekarar miladiya 2024 wannan shi ne darasinmu na goma sha hudu insha Allah cikin jarin darussa daga littafin ƙa'idatun fil mahabba wallafar al'imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi yana magana akan ɗaya daga cikin muhimman ka'idoji na tabbatar da addini. Wato sune kauna, kaunar Allah madaukakin sarki, kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kaunar mu meye da junan su da kuma sauran rassa dake da alaka da waɗannan abubuwa. Bai yiwa mutum ya zama musulmi tabbatacce sai ya kaunaci ubangiji sannan kuma ya bautata masa a bisa hasken wannan ƙauna da kuma risnawa gaban Allah. Idan ba manta ba, za mu tashi daidai inda malam yake cewa faslun wa minal ma'alumi anna kulla mahabbatin wa bagdatin fa innahu yatba'uha ladhatun wa alam yace faslun ga wata gaba wa minal ma'alumi abu ne sananne anna kulla mahabbatin duk wata ƙauna wa bagdatin ko wata ƙiyayya fa innahu yatba'uha ladhatun wa alam to akwai wani dadi da ke bin bayan kaunar da kuma wani radadi da ke biyo bayan wannan ainihin gaba fa fi nailil mahbubi ladha idan mutum ya kai gaci ya samu abin da yake so to akwai dadi wa firaquhu rabuwa da abin da mutum yake kauna kuma yakunu fihi alam to akwai raɗaɗi da ainihin damuwa wa fi nailil makruhi alam haka nan idan mutum ya gamu da abin da baya so akwai raɗaɗi wa fil afiyati minhu takunu fihi ladha idan kuma Allah ya raba mutum da abin da yake ki to wannan ma kuma akwai daɗi wato duka guda biyun da so da ki kowanne a cikin su yana iya kaiwa ƙarshen sa ga jin daɗi ko jin raɗaɗi gurgurke ke so ko ya samu fallazatu takunu ba da idrakil mushtaha shi jin daɗi yakan faru ne bayan an riski abin da rai yake so wal mahabbatu tad'u ila idraki ita kuma ƙauna ɗin takan sanya wato guri da fata da faɗi tashin ganin an riski wannan abin so ɗin fal mahabbatu al'illatul fa'ila li idrakil ma'alimi ma'alimin mahbubil mushtaha so da ita soyayya da ƙauna ita ce dalili ita ce sababi wanda ke samar da duk wani action duk wani ƙoƙari ko wani faɗi tashi da mutum yake yi don riska abin da yake so wanda a sanadiyar haka yake iya samun raɗaɗi ko jin daɗi na riska ko rashin riska abin da yake so walladzatu wasurur hiyal gaya wannan jin daɗin da farin cikin shi ne asalin matuƙar abin nema. Wallazzatul mawjudatu fi duniya salasatu ajnas. Yace ababen da ke samu wa ɗan adam jin daɗi a duniya jinsi uku ne, kala uku ne. Fa jinsun bil jasadi taratan. Jinsi na farko shine daɗin da ke samuwa a jikin jikin ɗan adam, a tare da jasadi, a tare da jikin ɗan adam, kal akli wan nikah idan mutum ya ci abinci yana jin daɗi a jikinsa ya ji daɗi a harshensa ya ji daɗi a cikin system ɗinsa wan nikah hakanan aure saduwa da ɗiyamaci ɗan adam yana jin daɗinsa wani hauhima da makamantansu to wannan su ne nau'in abin da daɗi ne da ya shafi gangar jikin ɗan adam wani abu ɗan adam zai aikata ya ji daɗi a jikin gangar jikinsa na ci ko sha ko saduwa da ɗiyamaci ko mace tare da ɗa namiji wani hau himamin ma ya kunu bi ihsasil jasad da sauran abubuwa waɗanda ana jin daɗin ne yana tabbata ne a jikin a tare da jiki fa inna anwa al-ma'kuli wal malbusi yubashiruhum al-jasad saboda nau'o'in ababanci ko sutura da sauran abubuwan da jiki ne ke taba su suna gamuwa da jiki ne sannan sai dan adam ya ji daɗi to wannan sune al-ladhat al-jasadiyya kenan ko al-ladhatul jasadiyya wato jin daɗi wanda yake da alaƙa da jikin mutum material material abin nan wato uh, uh, happiness wanda ya shafi uh, amfani da wata gaba hannunka ko bakinka ko al'auraka don ka ji wani daɗi wa jinsin ya kunu mimma ya takhayyalu huwa ya tawahamu akwai kuma jinsi na biyu shine wato abin da ya shafi ƙwaƙwalwa ko ya shafi zuciyar ɗan adam abinda ɗan adam yake tunani ya ji daɗin tunanin wa nafsu ghairihi abin a jikin ransa ne zai tuna ya ji daɗi ko in ya tuna cewa wane na ya samu abu kaza sai ya ji daɗi kuma gane jin daɗin da ba wai ci ka yi ko sha ba amma wani tunani ne bujiro maka na cewa ka kai ga wani mataki ko ka mallaki wani abu ko ka samu wata ɗaukaka ko wani recognition sai ka ji daɗi a zuciyarka da rayuwarka ko kuma wani ma ba kai ba ne wani wanda kake ganin kuna tare akwai zumunta ko uwantaka ko wata alaƙa in ya samu wani abu irin wannan kai kuma sai ka ji kana jin daɗi to wannan shi ne al'alladha alƙalbiya ke ina fata mun gane wannan shi ne abu na biyu da ke samu mutum jin daɗi ya ce kalmadihi lahu kamar da an yi ma mutum yabo a bada maka magana mai ta daɗi gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce a ɗabi'a ɗan adam zai ji daɗi a zuciyarsa wata azimi lahu ko kuma idan an girmama ka an baka wani matsayi na girmamawa wannan ma yana sa mutum ya ji daɗi wa ta'ati lahu ko biyayya waɗannan abubuwan guda uku yabo girmamawa da ɗa'a da biyayya suna sa ɗan adam ya ji daɗi a zuciyarsa fa inna zalika lazizun mahbubullah wannan yana da daɗi kamar daɗin cin abinci ɗin can ko makamancinsa sannan kuma abin soyuwa ne a gurin ɗan adam kama anna fawatal akli wa shurbi yu'limuhu kamar yadda kuma idan mutum ya rasa ci ya rasa sha wannan yana masa raɗaɗi wa aklan ma yadurruhu yu'limuhu haka nan kuma idan mutum ya ci wani abu zai cutar da shi kamar guba ko abin da yake lalataccen abinci ko abin da yake mara daɗi a baki wannan yana cutar da shi wa kazalika fawatul karamati to haka nan idan ya rasa darajarsa bi haisu la yakunu lahu qadrun inda ahadin wala manzila ta da zai wayi gari bai da wani alƙadari ko bai da matsayi ko daraja a gun wasu mutane da yake ganin ya kamata zaraza shi ya ulimu wannan ma yana cutar da shi misali iyalan mutum mutum yana da yana yana expecting yana sa ran cewa iyalansa su mutunta shi ko ɗalibansa ko abokansa ko ƙannan shi ko waɗanda yake tarayya da su a kasuwa ko yaran shi a office duk waɗannan yana expecting yana ya, ya cancanci su mutunta shi ko to idan suka ƙi mutunta shi a ɗabi'ance zai ji mene zai ji damuwa zai ji alam to wannan kamar yadda in ya rasa abinci zai ji yunwa jikin shi kuma ya zama yana cikin damuwa to haka idan ya rasa waccan karamar da waccan alƙadarin wanda ya kamata ya samu to haka nan ma zai ji damuwa a cikin ransa kama yu'limuhu tarkul akli wa shurb kamar yadda barin cin abinci ko abin sha yake sa mishi damuwa wa yu'limuhu adh-dhammu wal ihana haka nan kuma aibatawa da tozartawa shi ma yana sa wa mutum raɗaɗi a tare da shi kamar wani abin da ake yayi yanzu da ake ce masaba bullying ai duk wanda ake ma yana jin damuwa a ta sa mutum gaba ai ta ai ta sukarsa ko ai ta aibata shi ko ai ta zolayarsa a sawa'un a duniya ce wannan ta gargajiya ko a duniyar cyber abin nan life din kuma dai yayi dai dan adam a ɗabi'ance bai san tozartawa da aibatawa da cin mutunci da wulakantawa wannan yana damunsa kama yi ulimuhul aklu wa shurbul ladhi yadurru kamar idan ya ci abu mara kyau ya ci abu mai poison wannan ma yana cutar da shi wal ma'kul wal mankuh hiya ajsadun tunalu bil jasad da abinci abinda za a dauka a ci da abinda ake saduwa da shi na diyamace kaga wannan su ma wasu jukkuna ne masu zaman kansu su ma wasu material ne masu zaman kansu yatalazzazu tunalu bil jasadi kuma ana riskar su ne ta hanyar mutum ya amfani da jikinsa da gaban jikinsa yatalazzazu bi wujudiha dan adam yana jin dadin samuwar wadannan abubuwan wa yata'allamu bi faqadiha kuma yakan ji radadin rabuwa da su wali husuli ma yadurru minha ko kuma idan wani abu ya riske shi daga gare su wanda ke iya cutar da su wa amal karamatu amma shi na ɓangare na biyun wanda yake wato da ya shafi mental happiness ɗin mutum fahiya fin nufusi shi ba wani abu ne za ka gani ƙarara jikinka ya da jikin shi sannan ka ji daɗi ba a shi a cikin ƙwaƙwalwa ne cikin ran mutum ne yake tunanin cewa akwai abun ko babu shi idan kanatun nufusu mula'ima lahu wa muwafiqa lahu idan waɗannan zukata sun zama sun dace sun cancanci abu wato mutum yana da hankali yana da tunani yana da ganin dacewar a samu yanayi kaza da zai ji daɗin irin kallo ko mu'amalar da ake masa sai in zuciyar mutum tana da hangen nesa da hankali tana iya gane mai kyau da mummuna sannan har take iya gane an yabe ta ta ji daɗi ko an soke ta ta ji haushi idan mutum bai kai ga wanda makaga bai iya ganewa so da aka yaro kankani ko mahaukaci ko wanda hankalin shi ya gushe kaga bai cikin wannan lissafin amma kaga ai ko da mahaukaci yana iya cin abinci ya ji daɗi kuma yana iya saduwa da ɗiya mace ya ji daɗi amma bai san daɗin yabo ko haushin suka ba watakila a gwargwadon haukarsa kuma na gane bambanci abin da yake gaya mana ya ce bayan ya taƙi da fihi ma ya surruhu wa yi wafi ƙuhu bil mahabbati wa ta'azim ya zama a cikin zuciyar akwai ƙudurce ya san abin da zai faranta masa rai ya san kuma abin da zai dace da abin da ransa yake so bil mahabbati ta hanyar ƙauna wa ta'azim da girmamawa kana zalika mimma yujibu ladzata to wannan ne yake sa a ji wannan daɗin sai ya zama akwai yanayi shimfiɗaɗɗe a zuciyar wanda yanayi ne na fahimta da bukata zuwa ga yabo da kuma yanayi wanda baya son suka na asalin ɗabi'ar ɗan adam to sannan ne idan an yi hakan zai ji daɗi ko an yi akasin hakan zai ji takaici walazzatuhu bi idrakihi zalikal ma'alim mula'im minan nasi kuma daɗin zai zama idan ya riski wato cewa mutane sun aikata mishi wannan abin da ya dace da ransa to sannan dadin zai zo wa madhuhumul muzhiru li'tiqadihi a lokacin da suka yabe shi wanda yaban yana bayyana masa cewa sun kudurta cewa shi abin girmamawa ne to wannan sai ya dawo masa da jin dadi wa min ta'atihim ko sun masa da'a da biyayya wa muwafaqatihim sun dace da shi akan ra'ayinsa al-muzhiratu li mahabbatihim wanda da'a da dacewa da ra'ayi yana bayyana so ne wa ta'azimihim da girmamawa wannan shine jinsi na biyu wal jinsu thalith jinsi na uku nau'i na uku na ababan da ke sa mutun ya ji dadi a duniyar nan an yakuna ma ya'lamuhu bi qalbi wannan shine kuma shi shi kuma shine intellectual happiness ilimi kaji akwai akwai material happiness akwai psychological shine wancan na biyu sannan kuma akwai wannan na uku shine intellectual abin da abu uku ne su suke sa dan adam ya ji dadi a duniya su kuma rasa su da gurgurdan rasa su yake jin takeici da damuwa akwai jin dadi wanda yake na jinsi ne na wani jiki ya hadu da wani kure jiki irin jikin mutum kamar jikin mace ya hadu da jikin ɗa namiji ko jiki na wata halitta daban shine abinci kenan abinci ko abin sha in ya haɗu da jikin ɗa namiji ya ci abin jikin ɗan adam ya ci ko ya sha sai kuma sitira idan ɗan adam ya haɗu da sitira wanda yake so ya sa yana jin daɗi to kuma sauran abubuwan da suke material ko da bai haɗu da su ba amma dai yana jin cewa yana da su su ne kamar su dukiya da sauransu na biyu kuma shine abin da yake cikin tunanin ɗan adam a ɗan adam a asalin tunaninsa da ɗabi'arsa yana son girmamawa yabo ɗa'a da biyayya to idan aka yi masa waɗannan abubuwan sai ya ja shi to yanzu ashe an san mutuncinsa ana girmama shi da gwargwadon buƙatar da yake ana masa biyayya da gwargwadon ɗa'ar da ya kamata a masa to sai ya ji daɗi wannan shine psychological kwakwalwarsa ce kawai take riya masa cewa akwai abu to shine a wannan yace mana amma akwai mutanen da ba ruwansu da wannan saboda kwakwalwarsu da tunaninsu ba ta da shiri ba ta shirya ma wannan abin ba saboda yanayinsu bai kai ba ko yanayinsu ya lalace kamar mahaukaci to na uku shine wanda yake gaya mana shi shine intellectual me ke faruwa kuma anan shine ce an ya kuna ma ya alamuhu bi qalbihi wa ruhihi wa bi aqlihi kadhalika kaltidhabihi bi dhikrillah wa ma'rifatihi wa ma'rifatil haqq wa ta'allumihi bil jahl intellectual happiness shine abinda mutum ya sani na ilimi abinda ya sani a cikin zuciyarsa ko ruhinsa ko hankalinsa kaman jin daɗin da yake na ambatan Allah karanta alkur'ani idan mutum ya san ma'anarsa ambatan Allah tuna Allah madaukakin sarki sanin da mutum yawa Allah yana samawa da mutum wani daɗi na man zaƙa halawatar imani kenan ko mun gane a ilimi a san da duk wani sabo da ka sani yana yana haifar maka da wani jin daɗin cewa to alhamdulillah yanzu na kawar da wani jahilci sanin cewa mutum yana da ilimin a zuciyarsa yana sa mishi wani dawamamman jin daɗi wa ta'allumuhu bil jahli kamar yadda a can idan an samu abinci an ci za a ji daɗi in an rasa za a ji takaici ko to haka nan ma idan an samu ilimi za a ji daɗi in an rasa shi kuma za a ji takaici to kuma shi ma a wannan matakin akwai zukata waɗanda ba su shirya ma jin daɗin ko jin takaicin ba saboda ba su san meye ilimi ba ba kuma su san meye jahilci ba haka ba ruwansu suna cikin wani wani rami wanda ba sa ganin hasken duk hasken rana na ba sa gani saboda haka sai dai shi mai ilimi ya dinga tausaya mahalin da suke ciki su kuma suna ganin akan daidai suke yace immal basit ko dai zama jahilcin gama garin jahilci ne shine jahilcin mutumin da bai sani ba kuma bai san kuma ya san bai sani ba ya yarda cewa bai sani ba wa huwa adamul kalami wa dhikr shine mutum baya magana baya ambaton Allah wai mal murakkab ko kuma jahilci wanda yake mai hauhawa wa huwa atiqadul batil shine mutum ya san wani abu amma ba daidai ba ya mai sani na kuskurewa kama ya ta'allamul jasadu bi adami ghidha'i kama yadda ka san jiki yana jin radadin rashin abinci taratan wani lokaci wa bitagadhi bil mudari bil mudari ukhra wani lokaci kuma ya ji rashin dadi sakamakon an ci mara kyau to haka shi ma shi ma ruhi yakan ji raɗaɗi idan babu ilimi a cikinsa yakan ji raɗaɗi kuma idan an saka mashi gurɓataccen ilimi wancan babu ilimi shine kamar yunwa kenan gurɓataccen ilimi kuma kamar cin abinci lalatacce kuma gani to haka yake cutar da ruhi shi jahilci da kuma ilimi gurɓatacce to kaji abubuwa guda uku nan wa kadhalika an-nafsu tata'allam bi adami ghidha'iha وهو موافقة الناس وإكرامهم تارا وبالتغذي بالضد كما يدى مكجي شما, شما ري يكن شغا cikin damuwa idan bai samu abin da yake nema na dacewar mutane da girmama wasu da mutunta wasu ba sannan kuma yakan shiga cikin damuwa idan an ciyar da shi da akasin abin da yake so shine mene wato a ciyar da shi wa huwa mukhalafatu ma ihanati shine mutane su saba masa su cutar da shi su wulakanta shi wa kazalikal qalbu to hakan nan shi ma ita ma zuciya ya ta'allamu bi adami ghidha'i shi ma yana tana jin damuwa in bata ci abinci ba wa huwa al-ilm ita kuma bata shine ilimin sanin Allah al-ilmu al-haq wa dhikrullahi tara wani lokaci da ambatan Allah wa taghadhi bid-diddi ko kuma wato da a ciyar da ita da aka san haka wa huwa dhikrul batili ambatan barna wa atiqaduhu ukhra ko kudirce barna wani lokaci wato da, ruhin mutum da zuciyarsa da jikinsa waɗannan abubuwan guda uku kowanne yana da abincinsa wanda idan ya samu wannan abincin ne ake samun jin daɗi kowanne kuma yana da yunwarsa wanda in ya yunwatu da ita ake samun raɗaɗi ko kuma in ya ci akasin abincin da ya kamata ci shi jiki mun jira shi shi ne abin da ya shafi abin da jiki ke bukata shi kuma ruhi wato shi nafsu ɗin kenan shi kuma shine mai san girma da yabo da sauransu ita kuma shi kuma kalbu shine shine shine mahallin ilimi din liman alqasama ko yawa huwa shahid liman kan lahu qalbun aw alqasama huwa shahid kaga shine mahallin da ilimi ke zama to shi ma in ya samu nashi zai ji dadi in ya rasa zai ji radadi ko kuma aka cusa masa ba abin da yake bukata ba yau da ibn taymiya da psychology ya karya mana qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ce manzo Allah ya ce inna kullu ahadin yuhibbu an yu'ta ma'adubatu wa inna ma'adubatallahi hiya alquran lalle kowane kowa yana so a zo kan teburin abincinsa shine ma'aduba dining table ko sufra wanda ake bazawa a ci abinci kowa yana so idan yayi ma'aduba shine abinci da ake gayyatar mutane su zo su ci abincin walima ko abincin reception ko duk wani abinci wanda ba ka yi shi ne don kai kaɗai ka ci ba kaga a ɗabi'ance ba za ka so a baka da shi ba kana so ne mutanen da ka gayyata su zo su taru su ci shine farin cikin ka ko kace shi kuma Allah ubangiji teburin cin abincinsa teburin da ake cin abincin Allah shine alqur'ani mala ya danganta wannan wannan magana zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan bai tabbata a matsayin hadisi marfu'i ba abin da ya tabbata shine hadisi ne ko kuma ce asari ne mauqufi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wani yana cikin sunan ta Imam Darimi a cikin kitabu Fadailul Qur'an nassin sa shine cewa Ibn Mas'ud ya ce laysa min mu'addibin illa wa huwa yuhibbu an yu'ta adabu babu wani mai mu'addib anan wato mai yin abinci sai da ya zama yana so a zo a ci abincinsa wa adabullahi wa inna adaballahi alquran farfajiyar maciyar abincin da Allah yake ba mutane shine qur'ani wannan shine abin da yazo asarin kuma yazo da wasu lafuzza daban waɗanda ba waɗannan ba a cikin wurare mabambanta saboda ka asari ne wanda wato wato bai zama marfu'i ba wallahu ala wa hadhihi ladatu thalath wannan wannan wato ababan jin dadi guda uku allazatu alhissiyya alhissi shine abin da yake physical ko wanda ake gani akwai allazza alhissiyya gata nan wal wahmiyya da kuma wata take mental tunaninta ake ita ce muka kira abin nan psychological abin da yake cikin tunanin mutum wal'aƙaliya da kuma wadda take ainihin wato ta shafi ilimi ne wadda take sensible kuma gani ta shafi ƙwaƙwalwa ne da basiran mutum da hankalinsa ya ce su ne iyakacin abin da ke samarwar ɗan adam jin daɗi kenan a duniya waƙar alimta an na kulla ma khalaqahullahu fil hayyi min ƙuwal idraki wal harakati fa inna ma khalaqahu li hikma kuma mun gaya maka a baya cewa duk abinda Allah ya halitta a jikin halittunsa na wata ƙarfin motsi kuwal idrak ƙarfin riska abu wal haraka da motsi dan adam Allah ya yi mishi wasu wasu imkaniya wata dama wata ke sa ya riski abu ya riski sauti ya riski alam pain in ya taba abu mai zafi ko mai konawa ko an sare shi da makami ya ji wannan idraki ne sannan Allah ya mishi idraki na kwakwalwa su ne abubuwan da ake ce musu five senses ne ko mai sunansu five sense organs ko ko six ne ma nawa ne guda biyar mu a psychology akwai wanda muke ce mishi na shida ban san ko kuna amfani da shi ko yan science ba na shida shine shine me suke ce mishi alhassa sadisa the sixth sense organ shine na tunani to waɗannan abubuwan da Allah ya mana na al-idrak da kuma al-haraka motsi motsi wanda unconscious ma kake shi motsin ƙwayar idanka motsin harshenka motsin hannunka motsin kafarka duka motsi ne unconscious wato baka ma ba sai kayi wani mu ba sai kayi wata wani yunkuri ba sannan zaka motsa ba kamar motsin mai daga abu mai nauyi ba wanda sai yayi yunkuri ko motsin wanda zai kai attack kaga sai ya shirya ko motsin da mota take yi kaga sai an taka mata wuta take motsawa ko amma yanzu motsawa idan idan dunan da da yadda wato dodon kunne yake amsan saƙon sauti da yake ji kuma nan da nan ya kai shi kan kwalwa ta translating ɗin shi ka fahimci abin da yake fara kamar yadda magana nan da nake da kuke gane mai nake fara ai wani procedure ne ko na sautin da ke fita daga bakina ya riski dodon kunne shi kuma ya kai mu saƙon kwakwalwa nan da nan ita kuma ta fassara wa mutum haka language faculty da mutum yake jin zancen harshen da ya sani ya gane mai ake nufi haka ɗanɗano da mutum yake taunawa ko ya sha wani abu ya gane abin da ke da daɗi da wanda ke da tsami da wanda ke da ɗaci duk harshen shi ya gane wannan to duk waɗannan harkokin da Allah ya mutane akwai wata hikima da Allah ya yi su ba haka nan kawai Allah ya yi su a fasittum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'un wa fi dhalika min jalbil manfa'ati lil hayy kuma a cikin haka akwai abin da zai samar da alkhairi da amfani ga mai rai wa daf'il madarrati anhu kuma ya tunkuɗe masa cutarwa ma huwa min azimi ni'amillahi alayhi wanda wannan manya manyan ni'imomi ne Allah ya madu wata halitta hatta kuda da sauro da maciji da kadangare da bera da kifi da kwado da halittun da muka sani da wanda mu sani ba ko waɗanne halitta Allah ya musu wannan imkaniyar gwargwadon abinda zai samu musu amfani ya kuma tare musu cuta gwagwabin da za su kare kansu daga cutarwa da kuma da za su amfanar da kansu gashi da Allah ya wa kaza da tantabara ba na banza bane yana da amfani gare su kadangare da Allah bai yi shi da gashi ba ba kuskure bane shi kuma haka Allah ya ga dama yayi shi haka ya dace da shi wanda Allah ya mishi kafa Allah ya mishi kafa saboda hikimar cewa shi wannan halin yana bukatar kafa wanda Allah ya shi bai mishi kafa ba kamar maciji wa minhum man yamshi ala rijlihi ko min wa yamshi ala batni duka da hikimomi Allah yi su yace to kuma hikimomin sai iya wanda ka sani baka isa ka gano su ma gabaki ɗaya ba suna da girma wallahu subhanahu ba'asa rusula litakmilil fitrati wa taqririha sannan mu kuma dan adam sai Allah ya mana alfitra ita ce lafiyayyar ɗabi'ar karɓar gaskiya da lafiyar ɗabi'ar gane daidai da kuskure shi ne fitra muna da wani natural consciousness wanda ke ba ɗan adam dama ya gane daidai da kuskure saboda aka daidai da kuskuren kuma wanda ya shafi rayuwarsa da wanda ya shafi alaƙasa da ubangijinsa to wanda ya shafi rayuwar ɗan adam ɗan adam na iya gane fiye da 50% na daidai a rayuwarsa za ka ɗan adam ko babu inda ko inda annaba ba su je ba ɗan adam ya san zalunci ba kyau ya san magudi ba kyau ya san cutar da wani ba kyau ya san shiga hakkin wani ba kyau so da kaga al'ummomin da ma ba, musulmai ba suna iya wa kansu dokoki da za su kare haƙoƙin junansu based on fitra amma idan wahayi bai zo ya takmilinta ba to akwai yiwuwar wasu fitrat ɗin su karkace kuma gani wannan fitarorin kuma suna karkacewa ne karkashin innahu kana zaluman jahula dan adam a cikin ɗabi'arsa akwai waɗannan karkashin ɗabi'ar wa innahu li hubbil khairi lashadid a cikin ɗabi'arsa akwai wannan karkashin ɗabi'ar inna innal insana khuliqa halu'a kuma gani saboda haka sai Allah ya aiko annabawa su takmilin wannan fitara ita kuma ɗaya fitrar ta alaƙar bayi da Ubangijinsu, nan ma suna riskar cewa akwai Ubangiji. Ɗabi'iyyar ɗan adam yana riskar wannan akwai Ubangiji kuma akwai mutuwa, akwai gushewa daga wannan rayuwar, akwai farkonta, akwai ƙarshenta. Amma nan ma yana buƙatar saƙo daga Ubangijin dan yi mishi dalla dalla cewa ga manufar da sa aka halice ka ga abin da ake so kai ga abin da ba a so kai ga abin da in kai ka tsira ga abin da in kai ka tabe makoman nan da ka sani a fitrarka ga ma'anarta ga abin da in an je za a yi a can ga inda aka kwana ga inda aka tashi saboda haka Allah yake aiko annabawa litakmilil fitra dan su cika ta wa taqririha kuma su tabbatar da abin da dama yana nan an gane da fitra la bi tahwiliha ba don su su canza mata alqibla wa taghyiriha ko kuma su baddala ta ba kisa kaga dan adam da kansa yana iya riskar abubuwa da dama ko ya Allah wadarai da abin da ya ga dan uwan shi dan adam yana yi wanda ya saba wa fitra hatta shi wanda yake yin kuma ya san cewa wannan abin ya saba wa fitra ba daidai bane wa anzala mahumul kitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qist da Allah ya ko annabawan nan sai kuma ya sauka musu da littattafai an sa an kawo shi da alkitab jinsi kenan anan wal mizan ya sauka musu da ma'auni wato ka'idoji na gane kuskure da daidai li yaquma an-nasu bil qist shine abin da yake cewa value judgment a philosophy shine almizan value judgment abinda ake gane kaza daidai ne kaza kuskure ne kaga su a philosophy na na ba addini na girka na secularism value judgment a ethics yana zuwa ne kawai daga consciousness din mutane abinda kawai mutum as an individual yake ganin daidai ne ko as, as a group muka muka yadda cewa daidai ne to kawai daidai ne abinda muka yadda as, as individuals ko a matsayin mu na groups kuskure ne kawai sai a ce kuskure ne shi sa suka halasa abubuwa da yawa waɗanda suke haramun ne a addini kamar irin riba kamar zina kamar cin wasu abubuwa waɗanda haramun irin wasu dabbobi kamar alade kamar jini saboda a fitararsu ko kuma a conscious ɗinsu ai in ka yi wannan abin baka yi wa kowa laifi ba ma'aunin rashin kyautatawa kuma aunin abin da yake kuskure a gurinsu shi ne inflicting ma wani pain ka raunata wani ko ka sa shi cikin damuwa ko takaici ko ka sa shi asara ko ka kwace masa dukiya ko wani abu da ya mallaka ko ‘yancinsa wannan kawai shi ne kuskure saraka a gurinsu rape fyaɗe laifi ne amma consensual sex wato saduwa tsakanin mace namiji matuƙar akwai fahimtar juna to ba laifi ba ne zai zama laifi ne kawai idan tana da wani da ya mallake ta shine miji ko idan maino ce shine wato yanzu ba ta kai matsayin da za a yi wannan abin da ita ba amma ba laifi ba ne su a gwasu ba laifi ba ne haka idan mutum ya sha giya ba laifi ba ne saboda mene saboda maye da ya yi kan shi yawa kan shi yema maye sai dai in garin mayen ya cutar da wani to sanan ne ya laifi da haka ko a kasashen turawa yanzu da yake da yake kafa dokoki akan maye ne ba akan shan giya ba giya tana da license tana da wurin sai da ita amma kuma in ka sha in kai maye to ka yi laifi ka kai driving saboda anan za ka yi cutar da wani kaga kaga wannan baya ba zani kenan baya ba zani kenan wannan an ƙi cimbiri an ci dila mutum yana driving a birnin london yanzu yan sanda suka tsaye da shi suka je yana warin giya to ya yi laifi ba laifin shan giyar ba laifin ya yi tuki a ƙarƙashin tasirin giya da haka za a ci tararsa ko a hana shi tuki na kwanaki ko wani abu makamancin haka sau da haka doka Allah ita kaɗai ce doka da za ta ba ɗan adam kyakkyawan makoma da kuma kyakkyawar rayuwa Allah ka tsare mu ya ce wallahu shari'a min addini ma fi isti'malu hadhihi alquwa sannan kuma Allah ya shar'anta addini shari'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan ya shar'anta addini wanda addinin zai amfani da wannan karfin na wahayi ala wajhil adl wal itidal a bisa fuska ta adalci da aje kuma a matsayinsa addinin ya zama yana da karfin dokar da zai yi abin da ya kamata alladhi fihi salahu dunya wal akhirah wanda a cikin aiki da addinin da dokokinsa za a samu nagarta a nan duniya a kuma samu nagarta a lahira a cikin kin aiki da shi kuma za a rasa nagartar duniya za a rasa ta lahira wa min al-ma'lumi anna quwwa al-harakati fil jasadi abu ne sananne cewa ƙarfin motsin jiki hiya allati hiya harakatun tabi'iyya wanda wannan motsi ne na ɗabi'a mata lam yakun ala waje da itidal duk sanda ba a yi shi daidai yadda ya kamata ba wa illa fasadal jasad to sai jikin ya lalace wannan motsi na gaɓoɓi harshe da ido da kunne da hanci da zuciya da bugawar jini da sauran duk motsin da ya kamata ya motsa in bai tafi a daidai wa daida ba to jiki ba zai yi lafiya ba shi wannan shine shine rashin lafiya duk sanda wata gaba cikin gabobi ta samu wata tangarda ko na ƙasa ko ta samu wata wani tarnaki to wannan shi yake kawo jiki ya daina motsi yadda ya kamata sai jikin ya lalace idan jiki ya kai matuƙa wurin lalacewa shine mutuwa saboda shi kuma ruhi wata madda ce wadda take mai nagarta da ba ta iya zama a cikin lalataccen jiki sai ta fice shine mutuwa wakazalika qul idraki wal haraka allati fihi hakanan karfin idrak na kwakwalwa da zuciya wanda ke cikin jikin wa fin nafsi mata lam yakun ala wajhi litidal isan karfin idrakin mutum da fahimtar sa bai zama daidai wa daida ba fasadal jasadu nan ma jikin zai lalace saboda zai zama ko dai bayi da ilimi zai aiki da jahilci ko kuma yana da gurbataccen ilimi zai aiki da gurɓataccen ilimi wanda shi ma ɗaya suke da jahilci wal harkatu tabi'iyya laysa fiha hissun wala irada wancan motsin na ɗabi'a babu hissi babu jin cewa yana motsawa wala irada babu kuma nufata wa hadhihi la takunu an harakatin idariyatin kama taqaddama wannan ba ta zama daga motsi wanda aka nufata kamar da ya gabata lakin la yakunu zalika fi fi nafsil mutaharrik bi tab'i shi ne wannan baya zama a cikin nafsin abin da yake motsi da ɗabi'arsa ka harakatil gizai qabla an yusrifahu al-kharij min as-sabilaini wa ghayri zalika daga cikin motsin da baka da iko a kansa shine motsa wadda abinci yake yi a cikin jikinka ai kaga motsawar da kake wajen cin abincin motsi ne na irada amfani da hannunka da haƙorinka da harshenka ka ci ka taure wannan motsi ne na irada ya bambanta da motsin ido ya bambanta da motsin zuciya wanda in dai kana da rai za su ci gaba da motsawa ko to haka nan kuma shi kanshi abincin bayan ya shiga cikinka motsin da yake juyawa da yake a cikin digestive system da rarraba shi da yake a cire abin da zai zama jini da wanda zai zama fat da wanda zai zama alkharij min as-sabilaini shine waste din kenan bayan gari da fitsari din ko to wannan kuma baka da ta cewa akan ya zai yi har sai ya zo fitowa shi ma yana cikin haraka gari iradiya wai suka ce ina ina ibn tibiya ya san wannan karatun ta ina inda ka san yayi wata makaranta wata wata jami'ar kimiyya da fasaha a ina ya san wannan karatun jama'a Allah ya gafarta musu da haka karatun musulunci yake zama komai akwai a ciki komai duk wanda ya ilimi na musulunci a da to zai maya da nasibi akan kowane fannin rayuwa kuma a bisa hasken shari'ar musulunci in za ga duk in ya gama wannan zantuka zai ta kare su kuma da nasoshi abin da yake kuskure kuma zai bayyana kuskuren shi da nasoshi to amma tun da aka zo tun daga musulmai suka tsallaka suka tafi suka gayyato wasu munanan ilmomi wanda ba su da alaka da shari'a sannan kuma suka bambanta su da na shari'a ba su tace abin da zai iya dacewa da shari'a su zubar da sauran ba aka fara tafiya ƙasashen turawa dinnan ana ganin girmansu da darajarsu da cewa Allah ya fifita su a duniya da haka duk abin da suka ce a yi kawai a yi duk tsarin da suka bayar kawai a bi daga nan musulmai suka lalace larabawa kamar da muka sha faɗa sun fi mu wannan lalacewar jama'a so da su larabawa da tura suka zo kasashensu mu kaga da tura suka zo kasashenmu na bakaken fata ai an yi gwagwarmaya da su an yi resisting a nan najeriya da niger da libya da sudan duk an yaƙi da su sai da aka sai da suka fi ƙarfinmu muka samu uzuri a wurin allah ko mu ce iyayenmu da kakanmu suka samu uzuri a wurin allah cewa an fi ƙarfinsu ne sannan kuma da haka ba su sallama ba kamar yanzu a nan arewacin Najeriya aka ƙi kai yaya makarantun boko nan aka ce kafirci ne aka yi ta gwagwarmaya amma su turawa misra suriya iraki libnan da makamantansu da turawa suka zo gare su kawai cewa suka yi same na wa tsara duk abin da kuka zo da shi wallahi daidai ne mun karɓa suka anshi harsunan suka anshi al'adun suka anshi tsarin ilimin suka dinga ɗiban 'ya'yansu gomomi da ɗaruruwa suna tura su faransa da Italiya da Jamus da Ingila da Ispaniya da, da makamantansu a koya musu duk abin da ake ganin ya kamata a koya musu a kimiyya da fasaha a likitanci a engineering a architecture a aikin noma a fasahar soja da sauransu shine da suka da kasashen musulmai su ne suka fara irin wannan da'awar ta kawo secularism a kasashen musulmai ta kawo tahrirul mar'a ta canza musulunci cewa shi yana bukatar modernization duk su ne suka rikita wannan ƙarshen na larabawa yanzu da haka kaji ƙarshen larabawa bistisna bistisna ƙasar saudi arabia da iraq da ƙasar kuwait to some extent su ma yanzu to some extent su ma yanzu za gani gaba ɗaya cewa kamar yadda jamal ibn afghani ya faɗa wata rana yake cewa misra aushakat an takuna juz'an min urba da kan shefara ta na ana taron yayi dalibai ce misra ta kusa zama wani bangare ma na kasashen turawa tubalta kuma ka je tunisia ko ka je algeria ko morocco ko taki ko makamantansu ka je ka ga yadda suka canza rayuwarsu da tunaninsu da al'adunsu ga baki daya irin na turawa kuma ba sa ganin wani abu cikin musulunci da daraja ko da karama suna ganin shi kamar ma abin nan ne takhalluf ne ci baya ne backwardness ne musulunci sau da aka ba abin da ke birge su illa turawa aitin da suna da ilimi suna da wayewar kai suna da kimiyya da fasaha suna da ƙarfin soja tattalin arziki shi kenan kawai a biye musu ta wannan fitina ce da Allah ya aiko mana ta ya jarabci mu ta a duniyar musulunci mu kuma nan sai muka waye gari mu kuma ba mu yarda da su din ba ana ta ja'in ja har yanzu amma kuma mu tsaya mun inganta namu ba muka muka gaji namu gazawa da mu inganta namu ba dole haka muka ci gaba da bukatan nasu a haka din dai ana so ba a so komai a ce na Yahudawa komai a ce Yahudawa sun yi kaza wani amma ba wasu suka yi ba sai a ce Yahudawa ne to wannan shine ja'ibar da duniyar musulunci take ciki a yau amma yanzu kana karanta irin wannan littafin dole za ka yi mamakin ya aka yi muna da irin wannan ilimin a cikin ilimomin musulunci har muka kai ga halin da muke ciki shi yasa kuma su musulmi suka rayu a wannan zamun nan da zamunan suka zo kafin waɗannan nasibin temiya suka iya muƙawamanta turawa na a lokacin ma akwai turawa ai wajen shekara 350 akai ana yaƙe-yaƙe da rigima tsakanin gwamnatocin musulmai da ke gabashin duniya da gwamnatocin kiristoci ɗin nan waɗanda suke suna gabashin duniya kuma suna yamma su ake cima alhurubus salibiya cross-side wars turawa suna da daula a gabas ita ce daular byzantine da ke kasar da ta shafi yanzu ce turkiya da makamantansu da daular roma akwai ta gabas sannan suna da wata a yamma ita ce daular italiya ta fafa roma bayan ma wannan ma bayan sun kori musulmai daga andalus kenan to haka aka cigaba wannan gwagwarmaya tsakanin daulolin musulmai irin daula ta mamalik da daula ta usmaniya kai hada daulolin ma musulmai na bid'a ma kamar daular fatimiyya su ma sun yi fada da turawa da daular safawiyya waɗannan daulolin guda biyu na 'yan shi'a ɗaya a misra ita ce fatimiyya ɗaya a iran ita ce safawiyya da kuma ɗaya a afirka ta 'yan ƙalaƙatan nan ta abin nan ta ubaidiyya ita ma ta waɗannan da suka yi da'awa annabta ta mahadidin nan ta Sudan duk waɗannan duk da dauloli na bata amma duk da dai fil jumla sunansu musulmai sun ci gaba da yaƙi da waɗannan kafaran don masalih nasu kuma yaƙin ya ci gaba da zama kamar yadda yake a tarihin musulunci alharbu sijalun yau gare ka gobe ga abokin hamayyaka to amma mu yanzu da muka riga kawai muka shantake komai muka ce sai nasu yanzu ka duba ka ga yadda mutane suka yi amanna da demokaradiyya yadda mutane suka yi amana da tsarin ilimi irin na boko yadda mutane suka yi amana da tsarin tsarin family life irin na turawa yanzu kowa duk abinda turawa suke so a tsarin family ɗinsu da tsarin tattalin arziki da tsarin siyasa da tsarin noma da tsarin zamantakewa kowa yanzu irin na turawa yake kowa irin nasu ake yi suna can suna zaune a kasashensu amma su suke kontrolin ɗin duniya amerika da da 'yan barandanta su eu su unesco su un da sauran ƙungiyoyin da ake amfani da su don yada waɗannan manufofi sun riga sun gama cin nasara a wajen kawo abin da ake cewa new world order nizamul alami aljadid yanzu a kan shaki shine duk abin da suke so ya gudana shi ne gudana duk ƙasar da so ƙasar da suke so ta ci gaba ita ta ci gaba ƙasar da suke so a yaƙi ta za a yaƙi yanzu ka duba ka ga irin irin yaƙin zaluncin da ake yi a Falastinu kuma kowa yana ji yana kallo maganan ma Allah ya isa mutum bai iya yi sai dai kai a ɗakin mataka saboda Amerika tana goyon baya saboda ƙasashen Ingila da Faransa suna goyon baya suna ba su makamai suna ba Isra'ila makamai ana kallo ba wanda ya sai magana to wannan shine abin nan zaman da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa musulmi za su zama gusa'un ka gusa isai Allah ubangiji ya kawo mana mafita wallahu subhanahu qad shar'a min hadhihi alladhati ma fihi salahu halil insani fi dunya Allah ubangiji ya shar'anta wa dan adam amfanuwa da waɗannan ababen jin daɗi guda uku ɗin nan lazza alhisiyya wal wahmiyya wal aqliyya Allah ya shar'anta ma dan adam amfanuwa da abinda a cikin su zai ba shi jin daɗi da nagarta a duniya da lahira wanda ba zai ba shi wafa Allah ya haramta akwai wanda akwai daɗin amma tamfarari ne sannan kuma zai gadar da wato damuwa daga baya to sai aka haramta waje Allah ladata tamma bidhalika fi daril akhirah sannan Allah kuma ya sanya cewa jin daɗi wanda yake comprehensive cikakke na asali shine wanda za a samu a lahira wal akhiratu khairul laka min al ula kama akhbara Allah bidhalika ala alsun rusulihi kamar da Allah ya faɗa akan halshen manzanninsa bi annaha hiya darul qarar cewa ita lahira ita ce gidan matabbata wa ilaiha tantahi harakatul ibad kuma cewa dukkanin motsi da kikewayan bayin Allah za ta tike ne a lahira wallazatu jin dadi hiyal gayatu min al harakatil idariya shine asalin manufar wato conscious motsi da dan adam yake mun ji cewa motsin da adam yake kala biyu ne akwai motsin da bai isa ya hana motsin motsawa ba akwai kuma motsin da yana yi ne da manufarsa to wannan na biyu motsin da dan adam yake yi na tafiya da tashi da ci da sha da sauransu to waɗannan yana yi ne dan samun wani jin daɗi fatakunul ghayatu min al-ladhati inda al-ghayati min al-harakati sai zama manufar jin daɗi tana manufar motsawa tana samar da manufar motsawa ولا يخالف ما يوجد في الوسيلة والطريق baya kuma sabawa abinda ake samu akan hanyar neman wannan jin dadin fa innal mawjuda fiha min al-ladhati bi qadari ma yu'idu ala al-wusuli ila al-maqsud tam abinda ake samu a cikin hanyar neman bukatan da gwargwadon abinda ake samu a ƙarshen hanya da mutum yake bi ya kai ma jin dadin ita ma yana jin daɗin binta kuma da gwargwadon ƙwazon shi da dagewarsa da sa'arsa a cikin hanyar neman jin daɗin da gwargwadon abin da ya samu a ƙarshe wa kullu ladhatin wa in jallat hiya fi nafsiha maqsuratun li nafsiha ci duk wani jin daɗi ko mun girman sa zaka ga abin nema ne idil maqsud li nafsihi huwa ladha domin abin da ake nema dan karankin kansa shine jin daɗin lakin min al-ladhati ma yakunu aunan alama huwa aktharu minhu aidan sai dai akwai wanda yake shi kuma wani abin daɗi ne amma shi ba don kansa ake nemansa ba a ana nemansa ne don isa zuwa ga asalin fa ya kunu maƙasudan da nafsihi bi ƙadarihi wa ya kunu maƙasudan da ghairihi bi ƙadari zalikal ghair sai zama shi ana nufatarsa ana jin daɗi da gwargwadon samuwarsa sannan kuma ana nufatarsa ana jin daɗinsa da gwargwadon yadda yake taimakawa wajen samun na ƙarshen wa hadha min tamami ni'matillahi ala ibadi yana daga cikin cikan ni'ima Allah ga bayinsa akwai abin da shine asali makasudi ko kuma abin da a hanyar neman wancan makasuda ake samun sa to wannan makasudin shi ana neman sa dan kansa shi kuma wannan ana neman sa dan kansa kuma dan cimma wanin sa wa kullu ma yatamatta'una bihi idza idza sta'amaluhu ala wajhi al-adl alladhi shara'ahu awsalahum bihi ila ma huwa a'azamu ni'matan minhu abinda ake nema idan mutum abin da ake nema ake samu idan mutum ya amfani da shi a bisa yadda ya dace to zai isar da mutum zuwa ga wata ni'ima mafi girma yanzu al misali akwai abin da ana neman shi dan kanshi kuma dan waninsa mu dauka kamar kuɗi kuɗi ana neman su dan kansu amma ba su ne asalin makasudi ba abin da ake yi da su shine makasudi domin idan mutum ya samu kuɗi idan bai yi amfani da su ba ta bai ci ma makasudinsu ba bai ci ba bai sha ba bai yi sutura ba bai ce da iyalansa ba duk abin da kuɗi suke biyan bukata bai yi ba kaga bai cimma makasudin ba amma zai amma amma yana cimma wani makasudi na kan hanya shine wannan dadin da kake ji sanda ka samu riba ko sanda aka biya ka albashi ko sanda kaga wani alert kai ko da ma dadin da barawo yake ji idan yayi sata dadin samun kuɗin to kaga wannan wasila ce saboda zaran ka same su me zaka fara tunani to bukatun da nake so abubuwan da nake so nayi wanda dama can suna na a lissafi ko kuma wanda yanzu ne za ka yi tunaninsu akwai abin da da ba ka lissafa da shi ba amma yanzu sakamakon ka samu wannan kuɗin to sai ka sa shi a cikin lissafi da ba ka lissafin ƙara aure ko siyan sabuwar mota ko da ba ka lissafin hatta ba da wanki da guga a laundry da kanka za ka wanki amma sai ga to yanzu kuɗin na samu a yana fi ƙarfin yin wanki ko da guga kuma ya kamata a ce wannan mota a canza ta ya kamata a ce wannan gidan ba irin shi nake ba to waɗannan abubuwan da su ma wasila ne haka nan kamar certificate na makaranta wasila ne shi ma duk gwagwame da kake karatu da jarabawa da tutorial kai hadda ma satan ansa duka kana so ka samu certificate ne sanda ka same shi ai kana jin wani daɗi ko amma amma ba shine asalin daɗin ba shi ma wasila ne sai in ka samu abin certificate da yake samarwa na aiki ko sana'a ko wani skill to waɗannan abubuwan dukkaninsu shine ma da yake cewa idan aka yi amfani da su ta wajahin da Allah yake so to za su samu maka da nagarta tabbatacciya ba shi abin da annabi ya ce ma talakawa zahaba ahlud dusuri bil ujuri ba saboda masu kuɗi bayan sun samu kuɗin kuma suna yin abin da ya kamata da kuɗin shi annabi ya ce ni'mal malu salih inda al salih idan mutum mai nagarta ya samu kuɗi to haka ilimi samun ilimi akwai wani jin daɗi da ake na samun ilimi amma ba shine gaya ba aikin to idan mutum ya aikin da ya kamata da ilimin sai ya samu wannan jin daɗin saboda haka abin da malai yake so ya gaya mana anan shine duk wani abu da ake nema na daɗin duniya ya zama cewa kai manufarka ba wannan takaitaccen daɗin na duniya ba a'a ya za a yi samun maka da madawwamin daɗi aure da za ka yi ‘ya'ya da za ka haifa karatu da kai kuɗaɗen da ka samu muƙamin da ka samu shahara ɗaukaka farin jini wata dama wani opportunity duk abin da ka samu to yi tunanin ya za a yi kai amfani da shi don samun wanzajjen jin daɗi domin shi jin daɗin shi za ka samu a nan duniya tamfarari ko mai abin jin daɗin shi da kake samu na duniya a jekana yi ka ne in wata kujera ce je kana yi ka ne za ka tashi wani hau in wani matsayi ne je kana yi ka ne idan farin jini ne haka idan wadata ce idan ƙarfin tattalin arziki ne idan ƙarfin iko ne ko me in dai a duniya ne wanda yake baka wani jin daɗi to jin daɗin je kana yi ka ne isa ake kiran shi da suna mata'u eh mata'ul qalil mata'ul hayati duniya shi ake kira ake kiran shi da wannan sunan saboda shi bayi da tabbas sannan kuma mun jima'a baya cewa a cikin jin daɗin ma sai ka tarar da akwai wani alam akwai wani jin wahala a cikin shi kan shi daɗin ba tsurar jin daɗi ba ne sauraka duk wanda yake so jin daɗin da yake yi a cikin duniyar nan ya saman mishi da tabbataccen jin daɗi shine ya hawwala wannan abin da yake jin daɗi ya istigilalinsa don neman lahira in ilimi ne in dama ce in ƙarfi ne idan lafiya ce idan wadata ce duka akwai yadda za ka yi ka amfani da shi don lahirarka to wannan amfani da shi don lahira bisa ikhlasi da ƙaunar Allah da risina a gabansa shi ne za ka cin moriyar wannan abin cin moriya madawwami Muna ganin bari mu dakata a nan saboda ƙurin lokaci sai Allah kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu ci gaba da tattauna waɗannan abubuwa da malai yake kawo mana masu matuƙar zurfin idiraki da sanin da fahimtar rayuwa da shi malam yake nuna mana Allah ya saka mashi alkhairi wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi washabi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah